الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ران الله ربا آه زي زمو ashirin da bakwai kenan ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da sha bakwai ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da karatu daga littafin alwasa'ilul mutaqabbala da aka fi sani da al'ashiriniyat za mu tashi farkon shafi na 60 daidai a darasi na 30 alfazazi yake cewa لقد غربت في المعجزات فنونه فمن بصقة في الصرع فاض عجينه ya ce fununuhu wato nau'ukan saƙonni da manzon Allah ya zo da su laƙad haƙiƙa garabat sun zamo baƙi fil ma'ujizati a cikin ma'ujizojin wato da Allah yake baiwa sauran annabawa mana in ka kwatanta a nau'uka ko anwa'u na abubuwan da manzon Allah ya zo da su na buwaya da kuma dala'ilun nubuwa to sai kaga sun zamo kamar baƙi idan ka auna su kayi ƙiyasin su da sauran mu'ujizoji na annabawa saboda ƙarfin nashi da kuma zama wasu ba su faru a shekarun da suka wuce a baya ba sai ce famin baskatin yana daga cikin tofi fi sa'i a cikin sa'i da annabi ya yi na abinci fada sai ya kwaranya a jinuhu garinsa gari ne aka kawo ko kuma sa'i ne aka kawo na abinci haka wanda ake sa abinci to sai annabi sallallahu sallama ya yi tofi a cikinsa kawai sai an kaga wato gari na abinci yana ta bubugowa. saboda mu'jiza wa min majjatin haka yana daga cikin tofi shi ma firrafdi a cikin ruwa yan kaɗan alma'ul qalil ruwa yan kaɗan su ake kira da arrafdu jasha ma'inuhu to sakamakon tofin manzon Allah sai maɓuɓɓugan ruwan jasha sai ta dinga ɓuɓɓuga ta dinga ɓuɓɓuga suna ta taruwa suna ta taruwa har suka cika wannan kwanon sai ce zimamun rakaya ko ruwan rijiyoyi 'yan kaɗan su ne zimam ruwan rijiyoyi an rakaya shi ne rijiyoyi ya ce a ta'aƙata yaminuhu yaminuhu hannun daman manzon Allah ata'akata ta cika su ko wasu su kuma rijiyoyi da ruwansu ya faƙe amma annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ibi tsakuwa sai ya jefa a ciki shine ce bi kaffe hasa tare da wato tafin tsakuwa tun bazu da aka jefa su fiha a cikin rijiyoyin nan alan na'ai tare da kuma nisanta annabi baya ma gurin to su malaman sura sun ce a saƙo ma ya bada ya ɗibi tsakuwa wasu an kawo koke cewa rijiyoyinsu ba sa fidda ruwa yadda ya kamata sai kawai ya jimki tsakuwa ya ce to gashi a jefa ciki ana jefa kawai sai ga rijiyoyi sun cika shi yana can wurinsa baya ma wurin to ire-iren waɗanda abubuwa suna nan kaga idan ka auna su da sauran mu'ujizat da annaba da suka gabata sai kaga wayannan sun zama kamar wasu baki haka saboda ba a saba jin ire-iren su ba ba a saba jin wani annabi ya zo da ire-irensu ba sai ce atan nasa annabi ya zo ma mutane shatta suna da ra'ayoyi daban-daban suna masu rarrabuwar kawuna fabtaga sai annabi ya nemi jam'a tarawa shamlihim haɗuwarsu mana sai ya haɗa su hukuntum ala shafa hufratin minan nari fa an minha ko yawwa walau an fakta jami'a menene ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin allafa bainahum to kaga shine annabi sallallahu alaihi wasallama yi su karan kansu arna din a rarrabe suke kabila kaza gunkin su daban kabila kaza gunkin su daban kabila kaza gunkin su daban amma da annabi ya zo gaba ɗai sai aka haɗa kansu a gargashin tuta ta la ilaha illallah harisan alaihim manzo Allah mai tsananin kwaɗayin alkhairi ne akan al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma rafi'an manzon Allah mai daga al'ummarsa ne min mahallihim daga bagirin da suke mara kyau sai ya ɗora su akan bagire mai kyau yawwa sai ka gada mutum kafiri ne amma daga baya ya koma musulmi sakamakon karantarwa da da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sauran sahabbai misali kaga ai musulunta suka yi sai ce ka anna khutahum misalin jama'an nan ta annabi kamar kace sawunsu na kafa tuwakhazu ana ɗaure shi ne an madahu daga wato gayar inda yake son ya kai ko kuma mun ƙetare. To ra'ufan bihim, annabi mai tsananin tausayi ne ga mutanensa, mustashila annabi kuma mai neman sauwaƙewa ne ga hamla ɗauke ɗaukan kallihim wato abin da ya musu nauyi ko ɗawaine su. to annabi yana kokarin ɗauke ma'ana duk wata ibada wadda ta yi nauyi to sai kaga annabi sallallahu alaihi sallama an yi kokarin ɗauke wannan nauyin sai ce zura majidihi tsololuwar girmansa fatat ta tsere ma zuran nasi tsololuwar wato sauran daraja sauran jama'a kullihim gaba ɗayansu yana maganar ƙoli na daraja to kaga aka kai ga na annabi kenan ba maganan na kowa to shine sai ce misalin su ma wajen daraja da misalin annabi ka anna khutahum kamar ka ce sawunsu ko ka ce kawahunsu to wakhazu an daure su ne an madahu daga barin saduwa da inda shi annabi ya kai ko gaya na inda ya kai ko zangon da ya kai wato kamar su an daure su ne shi kuma annabi an bar shi yana ta tafiya bi ma'ana ba yadda za a yi a ce ga wani wai ya kusanci ma annabi da daraja babu shi hudahu shiriyar annabi alhuda ita ce shiriya ta haƙiƙa fa'amal bihi addahara saboda haka tsawon zamanin ka riƙi shiriyar nan ta manzon Allah ta tadi in kai haka za ka shiri inna iktibasi ne na alƙur'ani wa in tuɗi'uhu ta tadi in kun bi shi to za ku shari'a wala tagalu kada ka yi guluwi ka wuce gona da iri fi shay'in a cikin komai na al'amarin addini kar ka yi guluwi tsaya inda an ka tsayar da kai kai dai wa ƙarib yi ƙoƙari ka kusanta zuwa ga daidai wasaddid kuma ka tsaya ga abin da yake na daidai wannan shine addini wannan baitin kawai in za ka yi aiki da shi ka huta ka riƙe shirar annabi ka shiru sannan ka yi guluwi ma'ana kar ka yi bid'a sannan kar ka ja baya ka yi jafa'i a yi ƙoƙari ko yaushe ka kusanta zuwa ga abin da Allah yake so sannan kuma ka tsaya ga abin da yake as-sadid abin da anna daidai wa azzirhu ko ka kambaba annabi ka girmama shi wato azziruhu kenan sai ce ya minka in ka yi haka annabi zai yi riko daga gare ka biliyadi da hannunka fil hashiri a ranar tashin kiyama ma'ana zai cece ka zai zai cece ka ko zimarul wara alfarma halittu ko to jahu muhammadin ƙimar manzon Allah ya hamihi ita za ta tsare shi ita za ta tsare wannan alfarmat idan sun yi ƙoƙari sun bi abin da shi annabin ya ɗora su a kai shi ne ce iza lam yakun manfazu iza lokacin da manfazu wurin gudu bai zamo ba lam yakun bai zamo ba liljinni ga aljannu wal insi da kuma mutane shine in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati to kaga fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan to shine yake magana akai ma'ana ranar da a annabi zai tsare alfarmar al'ummar sahalitu gaba ɗai to shine ranar da da mutane da aljannu ba su da wurin gudu ba su da walillahi ahadun shaddahu ahadun alkawali shaddahu da manzon Allah ya kulla shi ya ɗaure shi walillahi sanin shi ya tabbata ga Allah ba'ada na kasihi annabi ya kulla shi bayan alkawalin ya walwale wajaddadahu manzon Allah ya jaddada shi ya sabunta shi la yartadi annabi baya yadda da aqada nikisihi wato kulle walwale shi mana baya yarda da a ce an karya wannan kullin ta fuskar walwalewa annabi bai yarda da wannan walan mara lillahi khalisa harfihi zawa'ibu fihirin ƙabilun larabawa abin jinginawa ga fihir asalin zawa'ib shine tsoraye na gashi to ƙabilar fihir suna daga cikin ƙabilolin laraba masu yawan gashi to ƙabilu na larabawa abin jinginawa ga fihiru walan ma lokacin da ra'at tagga khalisa wato tataccen harfihi aikin manzon Allah wanda ya lillahi ga Allah a za'anat sai ta yi biyayya ta sallama ta miƙa wuya yau ma ba a ranar da an ka aiko manzon Allah to wannan su ma shi yasa suka musulunta fakulluhumu dukkaninsu larabawan nan madil janani kowa daga cikinsu zuciyarsa wato ta zamo mai zartuwa ga abin da annabi ya zo da shi munajjazu kuma tana abin jarrabawa ga al'amurra tana ƙwararra dangane da jarraba al'amurra naha annabi ya yi hani an hawa duniya daga bin son duniya eh annabi ya yi hani daga wannan kawai mutum ya dinga karkata zuwa ga daɗin duniya ko son duniya wa haƙƙara amraha annabi ya ƙan ya ƙasƙanta al'amarin duniya wa mar'aha wurin kiyon daɗin duniya wa khama annabi ya mayar da shi abin rashin lafiya mai sa cuta wato duk inda ake zuwa a tara duniya to annabi ya nuna wannan wurin yana sa rashin lafiya rashin lafiyan tauhidi da rashin lafiyan taƙawa da sauransu sannan wa alƙama wa tamraha sannan da binon duniya mai zaƙi wa alƙama annabi ya mayar da shi kamar guna shanu ma'ana ya mayar da shi mai ɗaci mana duk yadda haga abin duniya mai zaƙi to ɗaci gare a zahiri na kawai yake da zaƙi amma a haƙiƙa ba abin ƙwarai ba ne inda kayan duniya ne wana baza manzon Allah ya jefar da ushara'a wato jama'a yudiru na hamraha waɗanda suke kai komo don su ga sun tare giyar duniya ma'ana hajar duniya to manzo Allah ya yi watsi da su ya ce ba jama'a ce ta ba amma nan duka yana magana ne da zai tara duniya shi kawai dan dai duniya ya samu gaba ba tare da wai addini an gane shi ake magana a nan sai ce zakat ta huru na wutar uzzahum wato gunkinsu na uzza ko ɗaukakarsu ko aikinsu duk ana iya fassarawa fa ahmada sai manzon Allah ya kashe jamra haƙen ƙashin wannan wutar da suka hura sannan annabi ya zama husamun wani irin takobi wanda wannan takobi yush khazu ana wasa shi ana ɗaɗa shi bi aimanil mala'iki da hannayen mala'iku mala'iku ke wasa shi ba ga dole ya kai eh to haka takobin manzon Allah yake sallallahu sallam sannan duniya a ƙamar ta tsayar da naziran mai gargaɗi gura ba ha ga hankakatta bil firaƙi da rabuwa bi ma'ana ita duniya abinda an mai gargaɗi gare ta sai ta ta mayar da shi kamar wani hankaka wanda za a rabu da shi saboda haka duk wani wanda ke gargadi ga duniya ko ke nuna to sai kaga duniya ita kuma ba shi take so ba wani hannu na ral miska mu muna ganin turaren miski al'anama mai kamshi ko turabuha a matsayin shine turdatta sai ce laƙar haƙiƙa haba ya taɓe man ya'taddu wanda yake lisa fasarabaha hadarin shedan shirban wai shine abin shansa shine kanwar walniya to duk wanda yake ɗaukar wannan hadarin shedan shine abin ruwan da zai sha na duniya to wanda ya taɓi sai ce zaharatun kyalkyalin duniya zawat ya yankuni ya bushe sai ce asarabu hadarin shaidan kana ya kasance sharaba ha abin shan duniya bi ma'ana duk abin da ka gani na duniya to gushewa yake yi kuma ba hakika ba ne iza a wani lokaci ya ce lokacin da alburhanu hujja ittazaha ta fito fili to a wannan lokaci ya ce attasha'awuzu bokaye da matsafa ɗaha a wannan lokaci za su karye za su roshe za su faɗi don lokacin da gaskiya ta bayyana ta fito fili to boka kasuwa ce ta riga ta mutu to abin da yake nufi da bokaye a nan su ne malaman duniya waɗanda su sun aji kira ga addinin allah su sun koma suna kira zuwa ga duniya to kaga su bokaye kenan to lokacin da hujja ta bayyana Allah ya kawo malaman Allah eh to sai kaga waɗancan duk sun zabo tarihi to sai darasi na ga mutashi nabiyul huda qamal ilahu bi nasri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته